إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘Yan uwa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake mu da ku a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa don Ilyas bin Abdullah Allah muna muwafaka. Yau muna 23 ga wata na Rajab hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da talatin ga wata na uku shekara dubu biyu da sha tara allah mana jagoranci yan uwa kamar da aka saba insha Allah za a yi kira a lambobi kamar haka imma lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya 62 kenan 96 99 0162 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka. a yan wakahin su fara karanta na kawon da kammanci akwai tambayar cewa tana cikin sallah raka'a biyu ya ta salamce ya za ta yi ta ci kowannan sallah a yalwa abinda duwanda ya salamce daga sallah bata ida ba ko raka nawa ce ma kai tsaye zai tashi kurin ya ci gaba ba ya ta kaba harama kun ci gaba zai da sallar ya ci ko abin da ya mai saura na sallar in ya kare ya sujada ba da salam yanzu a kenan ba'adi kenan mai ba'adi sujada guda biyu da ake ba da salam kenan bayan sallama shi kenan sallah ta gyaru sai mu tambaya shi makamanta ta maganar mutum iya tare da liman sai liman ya samu sujada kabli kenan na abin da yake tambaya shi abin da yake cewa ba kabli ce wata yi liman ne wajen zama na farko ya tashi to sai da ya zo wajen wajen ƙarshen sallah kai mamu da ka zo daga baya kana da sauran sallah a kanka idan ya sujada wadda zai yi kahin sallama kai mamu mai sauran sallah za ka bi shi ne ko kuwa tashi za ka yi ka ciko sauran sallaka daga baya ka yi saura ka yi ba'adinka ka yi ƙabilin yan wa magana mahi sauƙi wadda za a yi gane mas'alar duk lokacin da mamu mai bin liman duk lokacin da liman zai sujada sahawi sujada gyaran sallah idan sujada ce wanda zai yi kahin sallama wanda aka ce a kabli kai ma mu bakka rabuwa da liman ya sallama kenan in kabli ce zai yi da kahin sallama tunda bisa mace baka maka rabuwa da shi dole ka bi shi ku yi wannan sujada guda biyu ta gyaran sallah kabli kenan kuma bayan ya sallama tukun zaka tashi ka ciko abin da ya ma sauran sallah amma idan ba a dace kenan sujada guda biyu da ake yi bayan sallama tun da liman ya sallama to a nan baka bin shi ba'adi daga nan ku rabu da shi kana da sauran sallaka sai ka tashi kai ka ciko sauran sallaka raka a nauce in ka ciko ka kare ka hiya kai komai ka ce assalamu alaikum kai ma a lokacin nan watan sujada da liman yayi ta ba'adi kai ma yanzu sai kai taka kina shine a takaice in kabli ce a yi da kai wadda kayan sallama in ba a dace wadda ake bayan sallama ba a yi da kai sai ka ci ko sauran sallaka ka yi sallama kai ma kai taka ina wata an gane wallahu a'lam ci gaba alama نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين wannan mai tambaya na farko iya tambaya ne a game da maganar azumi ko in ce wata mata ce take tambaya cewa ana bin ta azumi na bara guda bakwai to kuma gashi bana ta yi tazo bana tazo ba fara ba azumin to ya za ta yi maganar ramuwa to eh, abin da za ta yanzu za ta yi kokarin ramuwa da ɗaya ne tunda akwai sauran wani wata guda da wani abu kenan ta kokarin ramuwa ɗaya ta huta ko biyu in za bakin da iya wata babu dole cewa sai an jero kuma su cewa sai an jero ba maganar jerowa kurin abin da mutum zai iya tunda ramuwa ce inda a ramadan ne ake cewa ba ci da ko kuma azumin kafara shine ake jerawa ba a hutawa amma azumin ramuwa zaki kayanki bakin iyawarki ɗaya ne ki huta biyu ki huta uku ki huta ki da ki ƙoƙarin ƙare azumin ki bakwai kahin ramadan ya kama har mana akwai tambaya da yawa tana zawa masu cewa ai idan wata na gaba ya kama na sha'aban wani masu ce a rajab ba a ramu azumi yan uwa an ba cikin ramadan ba babu watan da ba a ramuwar azumi duka babu watan da ba a ramuwar azumi in dai ba ramadan ba shi ya wanda ke ciki ina fata an gane wallahu a'lam Na'am sai tambaya daga Abu Mubarak shi kuma ya ce iya sauraron ku kuma iya jin daɗin wannan shiri amma ga tambayar shi ko kuma da jan hankali cewa eh, ranar juma'a masallatai an an je za a iske mutane wato suna zama a gaban liman suna sallah wai wannan suna da sallah wanda suke yin sallah ta juma'a a gaban liman alhali a baya akwai wuri a wurare
in wannan ga wannan magana ce ta tabbatatta malamai sai magana kan mas'alar sallah gaban liman shi asali annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi Na'am.
asali an sanya liman dan a yi koyi da shi dan haka bai dacewa a ko wuri a bayan liman kai sallah gaban liman har ma malamai suna tabbatar da cewa in ka haka sallah ka ta ɓaci matuƙa a ko wuri a bayan liman haramu ne laihi ne ka zo gaban liman ka yi sallah to ba kake koya ba kake diba a ko rudu kwarai gaskiya bai dacewa a yi sallah a gaban liman ko da lasifika kai baya kake amma inda babu wuri ne wannan kuma an san ko musulunci yawa darura wuri ke karkashin darura wannan sai a bada dama a nan tunda babu wuri ba da ka iya amma matuƙa da wuri a baya bai halitta kai sallah a gaban liman wallahu alam kuma iya bata sallah inda gangam ne Na'am, to a jan hankali.
to mana wannan yake cewa wai iya iya arman mace wata guda kuma ya sake ta ta koma wajen yaronta
to wannan kenan shi aka ce bunsurin harauta cecil musta'ar a kiran shi bunsurin bunsurin aro aka ce bunsurin aro ba harauta ba bunsurin aro wanda zai almi mace don ya halitta ta ga mijinta da ya mata saki uku nanon salama ya tabbatar da la'anta tsinuwa ga wanda ya armi mace ba don armi ba na gaskiya don ya halitta ta ga wani mijinta da suke uku nan tsinuwa ta zo akan almalul muhalli lahu shi wanda ya arme ta don ya halitta ta ga wani an tsine mai albarka kuma inda baki su gama da mijin shi ma mijin a tsine albarka kuma wannan bai halitta mai koma mijin ya sani bai halitta ya koma da ita eh haramu ne haramu ne a tuba ga Allah eh
Na'am, malam wani yake tambaya game da abin da ya shahi sutura. Wai a daidai ina ne ya kamata mutum yanda in mutum ko mace in ya bi gaban ka ba ba ba bata ma sallah ba.
To, wannan malamai suna bayanin harimin al-musalli, harimin musalli, kamar da na gana ta cikin mutar halil na sharin ke jihar akilai sharin mutar halil haka irin sabin qayyim sabin taimiyya ta albani cikin silakin shakalin mas'alar cewa malamai suna tabbatar da cewa in aka ce bayyana ya daina musalli daban ne da amaman musalli kurin gaban sallah a iya da limit iya da iyaka kenan inda ake kira alhurman mai sallah malamai sun yi magana iyakar kusan iri uku magana uku akwai mai dokan cewa inda yake harimin musalla furanciyar kin iyakar mai sallah ba a gittawa inda idan iya sallah in ya meka hannu hannun shi zai kai daga nan abin da ya gaba kenan baitul wasu ce a daga inda yake tsaye da wurin da yake yin sujada bi kenan na uku cewa daga inda yake tsaye zuwa zira'i uku wannan ya zama warka ya zama tsawo kenan abin za ci a yanzu kenan in ya huce zira'i uku in ka huce ba ka yi lahi ba karkashin zira'i uku wasan zira'i abin nan sanne zira'i ba hasa kun zira'i zira'i ko hausa bai suna zira'i kamu a kamu akwai kamu dan to kamu da zamu ce ko mu ce misali kurin mita ɗaya da rabi mita ɗaya da rabi misali mita ɗaya da rabi misali in ya kai mitar ɗaya da rabi kenan a gaban mai sallah kenan a wannan halin kenan baka baka da laihi na na huce a gaban mai sallah amma duk da haka yan uwa in mutum a wurin ka huce shi yasa karan sa mutum shi ba cikin abin shi amma wannan shi ake kira da harim mai sallah inda yake tsaye zuwa zira'i uku mu ce ko mita ɗaya da rabi zuwa gaba kenan bai cikin harim mai sallah in mutum sai sallah misali tsare hanya ba wajen huce yaka yaka sa yaka sa misali metri biyu ma misali gaban ka yaka yaka ta ka yaka kyale shi kurin ta da shi lahi ne yan wa koda a masallaci an ce in ka zo sallah kar ka zo ka tara sallah inda babu gimshiki sahabbai ne mai gimshiki suke ko da wani ne a zaman komai sallah kana iya sutura da shi amma zo ka zo ka zo kun tsaya hanya wani gitta mutane ka zo ka tara sallah gaskiya bai dace haka nan Allah wa alam
to ai mala wannan yake tambayar cewa wai sama yaro suna Radwani ya halatta kuma yake tambaya wai miye ma'anar shi kuma wai Muhammad Radwani ne ko kuma Radwani ne kun Radwan Radwan kun me Radwan kun yarda kun mata Radwan yarda kun shine Radwan yan wa shi suna mun sa sauka su halam su dewa me ma'anar suna kaza shi suna kurin inda bai da mugun ma'ana yanzu misali suna Ilyas inda sai ni ka ka san me ma'anar ba kuna zaka suna da mutum ana mala kurin suna maka ce me ma'anar Ilyasu me fa'ida shi zanga bane ga masani wani ma da kan su bakan su hala wai me yasa me suna kaza me da me suna Usman me wani Usman me wani Abubakar don Abubakar bai ta fa'ida asalin suna bai bukata sai kai fasara kurin da ya zama to bai mu goma ana baka zama larawa ya ce wani Fahad Asad Fahad suna tigir ne dabba ce Fahad Asad sunan zaki ne hata da ake magana irin su Abbas duk suna ne da sawa ababe da suke abu to tun da bai muku ma'ana dai ba laifi bane ka sa mutum ruwan sunayen ba laifi bane ba dan mutum ya sa eh na malam sai wani ke tambaya cewa mace ce ana bin ta azumi na bara saboda shayarwa da aihuwa da ta yi to kuma amma yanzu ta samu lahiya wai yaya ne take ta iya rama
ka gama magana shayarwa da aihuwa da shayarwa eh haka ne Haka na rashin mutum lahiya zama.
ta jawo mata kurin a wajen sha- takaice irshin lahiya ce azumi yanzu ya zo zai zo wannan kurin ana binta azumi za ta kukan ramawa kafin ramadan da zo kurin in rashin lahiya ce na.
ko ko jini ne na biki aiwa cikin biki wannan za ta rama shi ana binta shi koyaushe ne suna kama magana ta in wanda ake magana cesuwa ba aiwa ba ta ake cesuwa inda ciki ya hana ko sharewa ta hana shi ne ke da magana ta wasu magabata a ce da abinci amma kin aiwa cikin azumi kina biki kenan wannan kwanakin biki ko rashin lahiya dole suna na a kanki da kin samu dama dole da kira musu wallahi wala Na'am.
bayan cin azumi sai ma wannan mai azumin nan da kuka bata amsa yanzu ta wai take preside cewa wa azumin tun na 2006 ne in ma domin- in ma na- na na zuru domin ne in ma na domin ɗan ne don abin da ya ne kwanan ko azumin domin ɗan ne ko domin a takaice abin da muke magana masa'alar ramar azumi akwai malamai magabata tunan zan ce masu kawo azumi in ya shekara za a ciyar da abinci ko muddi a ramar shi na san da wannan magana abin da muke rinjiya sawa akwai magana cewa babu ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora wa kenan mutum wani abinci dan ya shekara lalle ya saka ki kamar albanin cikin tawon munna ki kama sa'adar Allah ba dora ma bawa wani abu cikin dukiyar shi mataka baban da sai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lalle cikin magabata akwai masu wadin haka nan mutum ba ta yi laifi amma muna bada fatawar abin da yake wajibi akan wanda ya mance ya bar azumi ya shekara kurin ya yi ƙoƙarin ramuwa shi ne farilla a kan shi ko ci gaba da neman neman gafara ta Allah ta suka ke kurin shi ne amma maganar kafara eh, nassin ne bai tabbatar daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai maganar cikin magabata amma annabi manzon Allah bai kayyade ba ya dora maka maganar ce da abinci dan ya shekara inda ya kin rama shi kenan wallahi alam na'am sai wani yake tambaya ya ce shi mutumin karkara ne a ƙauye yake. ya ce in ya kama hannu sai a ringa ce mai dan izala wai shi kama hannu me muhimmancin shi ba sunna bace ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai ka san mazala ciki ka san kuma sunna kake kurin kyale su kurin ko sun ce ma dan mu ya zaga maka kyale su kai dai in ka sani cewa dora dama kan hagu kurin dai musamman abu daban zaka mutum zai tsara ma kanshi ba in dai dora dama ne kan hagu sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi ɗiba ma ce yace dukkan annabawa ma imam malik rahimahullah wanda yau ana kirarin maganar malikiya ba abin abin da ke hudun ana kara idai a tura malikiya imam malik rahimahullah littafin shi a duniya sananne wanda kowa na ji a duniya kowa san shi babu na musamman yayi babul wada'ul yadaini ihdahuma ala al-ukhra fi salah babu na musamman yayi babin dora hannu akan daya a cikin sallah bi baban ba sakin hannu a sallah shi imam malik zai mun malakawa ne ta kai yan uwan mutane suna sa kyamar wani dora da hagu hama ce ka zama kama zalama ka hain ma a yi ƙungiyar izala wanda ya izala kanta ma ana akwai tsoron damakan hagu wani zala ƙungiya ce mai wa'azi ka hain ma ta zo a san ma tana wannan wa'azin an san tsoron damakan hagu kuma magana ce ta imam malik dole ce maka za izala ce ce mai ya buɗe litta imam malik motsa malik ka gwada mai ko shi tsakani ga Allah ya aje shi tsoron Allah kai aiki da ra'ayi ya kawo da mutane daga kan sunna ta nabi sallallahu alaihi wasallam imam malik in ka ce mamalki ce ko to shi ga baban da yi kuma ka hadisi wanda a cikin ruwayoyi annabi sallama ya yi magana cewa na nu marshal anbiya umirna an da imam alashin malam salat ta mun har marshal anbiya umirna ana da imamina alashin malam fi salat mu jama'ar annaba amana umarnin dora da mu kan kuma a cikin sallah to shi manzo ana cewa ba shi dai ma duka annaba ma ka ce to kai ka zo kana cewa izala ce wane ne wane ne to zala kayan hai ma Nigeria kai hai ma kasar Nigeria da kai izala da kai kungiyar akwai wannan abun a to kuma ga motsa tashi ka dubu donawo a mutane kun san zuciya ma me su su yi ƙarya su kawo da gaskiya suna manciya Allah subhanahu wataala ya la'anci ya tsine ma malaman Yahudawa ba dan jinsi ba ba dan ba karanci ilimi saboda tarifa kalma muwadi dan canza magana ma wallahi yan uwa dalilin yan asali ne yan matsayi ne kullum na maimaitawa in asali ne yahuda sun yi asali don su ɗiyar annabawa ne kai tsaye manzanni jikokin yaƙub jikokin yusuf jikokin musa da harun amma aka tsine musu albarka dalilin canza maganar allah canza gaskiya ana kallon gaskiya a rige ɓoye gaskiya yau lamarin ɗoro da makan hagun wallahi duk wanda ya maka magana wajen munamuna kansu wallahi kin so shi tsoron allah ne in ma san zuciya ko jahilci amma malami ya sani sarai ba ra'ayi bai na wani wata kungiya a duniya wani kaf sunna ce ta manzon da Allah ya ku ko ka dauko littawan dole ta suna ka dauko su kaka tambaye kowa in kuma Allah sa kai ma da maraya ne ka shiga dukkan hanyoyin research na neman sanin sanin addini yan wanzu addini ya wuce gidan malami ya wuce demokrat ya wuce saudiya addini ko ina gashin sama sama tana ko an dora ka tambaye yaya me masalar dora dama kan hagun a sallah masaba wani ce kaga labarin kaga hujjoji daga nusoshin magabata ba ra'ayi bai na wani kungiya haka kungiya mutane yi tsoron Allah ku gaya mutane ainihin gaskiya ko da kai baka yi bashin ka alaiku amma kai ƙarya ka juya gaskiya ya yi haɗari a gare ka Allah ya shirya da mu dan wa takaice ɗora da kan hagun ba wata izala ba ce wata kungiya a sunna ce ta manzon da Allah ya ku kullum tsaya a nan lokacin ba kaza ne kuma wannan kuma shi da Allah ci gaba na'am malam sai wani yake tambaya game da wai kamar akwai an ce mutum kare shiga kamar wurin inda yake da kazamta da takardu na alkur'ani ya ce gashi alhali akwai kamar wani titin a cikin gari zai zamanto kamar gwalolo ne ke da kai kamar banɗaki ne to wannan mutum ya fito wannan wurin da takardu na alkur'ani ne matsayin shi to kaga kai ma dai ka san magana ta gaba haka bace kenan sai a ce mutum hasa yawa gari abin da ke mana ƙur'ani ne ake gujewa a kauda shi daga najasa aljihunka a hannunka a cikin kai ka bata najasa ta gwalalo mai matsalai bai sha nan ba shi da ainihin ƙur'ani ake so musamman dama ana kama maganar man shiga ban ɗaki shi ma gujewa ne wani abin taɓa shi ne a taƙaice maganar gaba haka a ƙur'ani ne ake kauce ma najasa a taƙaice wallawa wallawa Na'am, to sai tambaye shi ta biye ce wai kamar mutum da zai yi aure in zai aure sai a ce ya aure budurwa. To in iske ta ba budurwa wa me matsayin shi a wajen addinin?
To shi ita shari'a akwai al'adam da ta shahara a nan duk da da abin yayin ƙarfi na idan mutum ya armi budurwa sai ya hudda bulcin ta tsayar ɗaya rana har ma al'ada sai ma an ga jini har ma da wasu tsahida suke zuwa cikin al'ada kayan musulunci wa'azi ya gama mutane da muka taso muna muna yara har ma tun da sai za a tura wata tsohuwa ta je gidan amarya ta ɗauko wai an ga jini a jikin zananta idan ba a ga jini a jikin zananta ba ta wata kumya ba a zo a ta matarwatu a ta tonaro ta sakarci da aka sani da ana yi haka muka isko ana yi an dai kace al'adu ne ko to na al'ada jami'in muka isko ana yi nan da magaran haka muka isko ana yi amma alhamdulillah malamai na saka musu da alheri ana wazi ana bayani an gano na jahiliya ce wannan to na asiri ne wanda kun bai dace ba ina shari'a ta ɗora maka tsira na kada wanda budurci kuma waye ce budurci akwai abu da yawa a ilimance a hakika da yake gusatar da budurcin mace ba ta yi bizinin ba ta yi komi ba irin gashin zamani wannan ɓare-ɓaren da ake yi da mace ta balaga ta zan balangu ta zan balangu ta yi haida ta kai nawa cin gidansu wanda man wannan kaɗai iya sa budurcin ta gushe irin magana ɓare-ɓare magana jimawa da balaga wadda wani ababen iya sa to ya ce so da yawa akan tuhuma mace ba taba zina ba da irin al'ada shi ya ga jini bai zo jini ba har ma a da akwai mazawa su yanka kaza a gidan da ya hutar jaraba mutane sai yanka kaza sai ya zuba cikin zanan haka suke da wallahi dukkan mazawa su haka ake wadanda a ce ta wata kuma a zo akai kuma dan nan sakarcin a da abin da ke jahiliya har za a zo a ratar nan tun sahi za a zo gidan uwaye a ratar ga zanan hutar kuma yawanci wannan Allah alhamdulillah muna ma Allah godiya Allah saka malamai da alkhairi wannan wa'azi ya sa balle in wazawa wannan radiyon aka ta gargadin abin ya kai gaya alhamdulillah da sai kullun da aka yi amarya ya kai sai ana jiran ango zo ga uwa amarya za zo da abokan ango da da abokan ango a zo gidan uban yarinya kenan alama ta wata kumiya in ba gansu ba na dama na tsaye gudan ba sun zo sun zo angonan ba su zo ba ba ta kumiya ba tun abubuwan kaga yanzu alhamdulillah yanzu ba inda ake yana ba kaza kama abin ba shi ba yanzu a wajen yara ba san shi ba wajen yara ba san shi ba dan haka ake in haka ayi an haka yara mai sai tun sai in dai ta za a zo wata ta kaza ne kuma abu abu ka an gudu an gudu abin sai a san ko a zo gidan a gaida ayi godiya kofar afariya dan wannan jahiliya ce ta da bai da alaka da maganar shari'a dan uwa kurin mataka a siran karhe ba abin da gani ba dora maka wannan bincike na kaza kaza ne kurin mataka a siran karhe kai ba abin a hankali Allah sa a samu cimma bukata kun cimma goro salam anan to mana wannan ke tambayar cewa wai yaro yaro gare ta mai rikici sai dai dai sallah lokacin sallah sai ya ta ya ta rikici ta ce wai ta iya wannan za ta iya in ta ga lokacin sallah zai huce ta za ta iya rungumar shi ta yi sallah a zaune a ta rungumi kayan ta ta yi sallah a tsaye ta goyi shi misali abin aikace annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah akwai jikin shi da ya zainab mai su umama ita umama tana yari da karama ce umama jikin shi da ya zainab tana annabi ɗauko kan shi ya zo zai ta masallaci a ɗauke kan shi ya zo ta ɗauke ta ya sallah ya kabar sallah tana hannun shi ya zo karatu ya komi in zai ruku sai aje ta ke ma haka zaki sunna ba sallah zamani kake sallah zamani baki sallah zamani ka sallah zamani ki goyi kayanki ko ki runguma kayanki in kika karatunki a tsaye zaki ruku ki aje ta in ta kin je sujada ki dauka yanki haka ake sallah da yaro ba a sallah a zama saboda yaro kake zama dogara mata zama na'am to malamar su suka tambaya kusan iri daya ta yake tambayar cewa wai mai gidanta ya barta ya misali cikin guda ita tambaya take shekara uku ba takarda yana jin ko ita ce ta maimaito kuma a yanzu hallo ta sake wajen cewa da shekara hudu ya barta babu takarda wai za ta iya yin wani armi
ko shekara nawa aka yi sai ta je wajen shari'a har an zo a shari'ance an zamana wannan mijin an nema inda yake in an samu a gaya mishi in ba a samu ba dai shari'a take yanki hukunci daga yau an kashe armanki haka aiki a shari'ance aiki a je gidan alkali a yi shari'a kuma yake yi kara ke in ba haka ba ba a yi da gida kuma ce na yanzu na yi shekara hudu kai ya armena a tun an san ke da alaƙa wancan da mijinki yanzu a shari'ance duk iya armi sai kin je wurin shari'a an kashe armi kuma kin yi idda tukon ki armi
to wannan yake tambaya cewa istimna'i iya wajabta wanka in dai an hudu mun tukon halin da mutum hudu mun ta hanyar wasa ta hanyar tunani inda ka hudu mani dole kai wanka na janaba kuma ku tuba ga Allah kai lai
wai wace sura ce ake karantawa a shafa'i da wutiri
annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta inda ake raka uku ta ƙarshe ko raka uku ka san mutane ɗaukan su da kuma da kuma raka uku ne a raka bibi ne ake har zuwa sha ɗaya to amma a raka uku ta ƙarshe ko kuma ta raka uku ce zai a rakowi uku na ƙarshe ta farkon su a karanta fatiha da suratul a'la sabbih kenan a raka ta biyu fatiha da quliya ayyul kafirun wannan raka ta biyu a sallama kuma a tashi a kawo fatiha da sutar ikhlas kulhuwan lahu annabin lokaci ga tsaya bakin kulhuwan lahu lokaci da ake kara kula uzai kenan koyi kula uzai kula uzai barbalai kula uzai barbalai nas ka karanta su su ne ake karanta a rukun uku na ƙarshe wallahu ala mai tambaya na ɗazumalin shi ne da na maganar cewa ashe shayarwa ce take kuma tana tana tana da juna biyu shine wai bata rama ba azumin ta sha azumi akan wannan
shi abinda ake magana yan hakika ta kasa ne kamar da hudun akwai fatawa ta abdullahi bin umar abdullahi bin abbas ta cewa a haka za ta ciyar da abinci ba muddi ba kan bacin azumin da ta sha a wannan halin wallawa ala
na to sai wani yake tambaya ta ina hukuncin mai yin gaba a musulunci mai laihi ne kuma gaba ba ta zama laihi sai ta huce kwana uku nan salasa mai ba ɗasa ɗan adam da ɗabi'a ta kushi da ɓacin rai to an baka iyaka na mace duk wanda ya huce kwana uku iya magana bai magana da wani a gamu a kau da kai shi ake yin mana kwana uku ko gamu ka kau da kai kuna tare ba sallama to idan aka huce kwana uku to in aka mutu akwai wa'idin shiga gidan wuta kecewa ta azabar wuta in haka mutu a wannan halin kuma da maganar cewa Allah subhanahu wa ta'ala ana kawo takardun bayi kuma ce dosan bayi na ayyukan bayi a dukkan litinin da alakanis Allah yana gafata bayan shi amma idan aka zo da takardun masu gaba musulmi masu gaba sai Allah ce ku jinkirta takardun waɗannan bayi nawa har sai sun gyara kaga shine kadarin gaba musulmi da musulmi a gamu a kawo da kai a kawo kowa ya sha kunu a kawo da kai ba sallama hadari ne lahi ne babba so da yawa dan adam shedan kan zuga shi kamar ni ni zama kaza kamar ni wani kaga diba kamar wani kai matsayin ka ma kaza dan wa duk lokacin da ka diba matsayin ka kai wani matsayi ne imanin mutumin ka shi daraja ne a ka mai kyautatawa ce kamar kai bi dace ma haka ba sai ka kai ka tuna kanka kai bawa kake na Allah Allah shi ne mahalicinka mai kominka a hannun shi iya ya kashe kasa kibta ido ya kashe ka gaba daya ya kora ka yana komai kai ka tuna kai lahi no kashe ma Allah baka ma Allah lahi dan haka me yasa ka zaka ce kaman kai an ka tuna an waye ga in mutum ya malaka kaman shi dan adam ne in ka kai kai wani abu ne ka tuna Allah yake sabawa a kai ma kuma ka sabawa Allah shi yasa Allah subhanahu wataala yayi kwadaitarwa wala ya afo da safahu ku kawo da kai ku yi rangume ku kawo da kai sai ke tunatar wa ɗan adam cewa ala tuhibbun an yaghfira Allahu lakum Allah da yi maganar ku yayi ku kawo da kai sai ke tuna maka ku mutane ba kwa so Allah ya gafarta muku laihinku kai ba kama Allah laihi to sai shi Allah da yake mahaliccinka ya ma kira ka yi rangume ka yahi ba za su kai baka shiga kamar ni Allah ce Allah to kai lahin da kake aka ce ma Allah in Allah zai kama ka tsira ka ka gama yawo aka yan uwa a yi sassabta rai ka a hau ka ka biya zuciya ka hau dokin zuciya ka ce kai baka shirya ba karewa na na gama da shi wannan kuskure ne a tuba kun ba dan bawai kan kasawa ce kai dan kare addininka dan tsoron Allah da kare addininka zaka kasance zuciyarka ka mai magana ku shirya shi ne in abu yi kenan amma laifi ne babba Allah ya shirya da mu nan to sai wani shi kuma yake tambaya bisa ga magana ajiya ta hatsi ko dawa ne ajiya su a addinin musulunci
yanwa dukkan abin da zaka ajiye a bukata ka ƙi huddawa ka cutar da al'umma laifi ne wani haka ne abin da malamai ke cewa idan ya zamanto misali da kaka ga abin nan baje-baje saman kasuwa ba bukatar shi da yawa sai ka saya ka aji da ya fara samun daraja aka fara nema ka hudu ka saida dan ka cire bai zama lahi amma lokacin da aka fara nema kamar da ake zaka a nan wuraren zaka ga misali hatsi a mangazojin mutane da dawa da komi sai an je Kano an kawo sai an je Nigeria an kawo gashi na a mangaza an ki huddawa sun ki huddawa suna jira sai mugun hawa wannan shine ana shiga lahi ana bukata ku ki huddawa sai a sha wahala don ku bi wannan lahi tabbas kun yi wani shema magana kenan wallahi wala na malam wannan yake tambaya cewa akwai lokacin da aka hana ziyara ta mutum kamar mutum da rana haka wani ya zo huta kuma wata abokin shi abokin matar ta isbe shi yan uwa akwai shubaha da mutane suke kawowa suna gama wata magana suna cakula magana wadda ba ita ba asalin maganar da ake kawo ake gama ta a nan ana magana fadar Allah subhanahu ta'ala da yi maganar wannan lokata guda ku tasa aurata lakum na aka ce na maganar su tutu nur na maganar lokacin da aka hana kananan yara shiga dakunan su masu wayo sai sun nemi uzini tsakiyar rana da sallah asuba ba sallah asuba da bayan sallah isha wannan lokacin Allah ya ce yara wanda ba su balaga masu wayo kasa shiga dakinan kasa gidajen ku duk da an ba yaro shiga da huta ɗakin uwayen shi lokacin da ya ga dama amma an lokaci guda uku Allah sai keɓance a karantar da yara masu wayo kar su shiga ɗakin uwayensu da uzini in dai mai wayo ne ko babba ne bakka shiga ne da uzini ba a hana kai ziyara ba babu inda aka hana kai ziyara in ta kama an hali to nan sallallahu salama babu lokacin da bai kai ziyara in ta kama yara ce da sabai suka kai ziyara gidajen sabai abinda kuma yake maganar shiga ce yara masu uzumin shiga cikin gida to ku su kansu a lokacin wannan uku shine aka ce kansu sun bace ba kansu jewa a ce aka su nemi uzuri kenan wannan shine magana ake gama ta ya ce an hana da zuwa da da rana a annabi sai annabi lokacin da annabi zai hijira ma sakar rana Aisha tace daga annabi ya zo ya rike kanshi san ta san akwai magana sakar rana ya shigo gidan Abubakar suka shawara hudu hijira ko annabi ya kai sabai suka kai ziyara da dare je gidan hasan kwanta ta ruwa cikin sahih bukhari ko muslim hasan kwanta fatima da ali manzo Allah ya gidan wanda jirin da bai suna kwanci ma da dabe su kuna nan kuna ku tashi cikin dare ku sallah kuna ta barci mu a takaice maganar ba inda aka hana ziyara in ta kama illa kuna abin da aka ce uzini ne ƙananan yara ko masu ko manyan ma a gidan uwayenka ma kakka shiga a wannan lokacin guda uku sai ka nemi uzini karamar yaro wanda misali wanda bai laga ba amma yaro ya balaga to wannan kuma kowane lokaci sai ya nemi uzuri kenan wannan shine magana kenan wallahi alam kenan ba hana kai ziyara a lokaci in dai ta kama na'am to malam wai tambaya yake wannan wannan yake tambaya cewa wai menene in yayi janaba take samun shi wannan abu dai ne a takaice gama al'aura da al'aura mutum da miji an gama al'aura ko ba komi za a yi wanka haka ko da wasa kwata ne yau da mani zai wanka haka saduwa wannan shine kullum saduwa da moriki misali misali ya moriki na janaba zai wanka zai wanka daga cikin to sai wannan yake tambayar cewa wai ina matsayin sanarwa ko cigiya a masallaci
cigiya daban sanarwa daban masallaci ba wani hana sanarwa amma cigiya ce wani abin ka ya bace ka zo a da masallaci wajen cigiya ta yara ta wani abu na bace kaza gari kaza bace illa na akwai maganar wani abinka ne a masallaci ka gabe nan wannan tambaya ina abuna ba a kai shata dala a cikin masallaci dama abun ana yake da ba daga abuna kaza to dan asalin ma kalmar shata dala addala asalin addala ba ta dabba ce asali suka zo suna cigiya a masallaci dabba ta ka waya gara umi kaza kaza kaza annabi ce ba a gina masallaci ba dan ne cigiyar dabbobi ana duwan da cigiyar kawai Allah kamar da kama shi kina asana abin to amma ƙarƙashin wannan ruwa ta dala suke sa maganar lukuta na maganar tsuntuwa asan nasin ya zo akan dabba to kaddara ma menene dai akwai bambancin abin da anan kanan ga mutum idan waga abu na kaza amma a zo a zan sai wurin cigiya abin da ya bace a wasu wurare daban shi na kana kuma ba ba sanarwa ba duk abin za a musulmi ba na kai ba sanarwa ba sanarwa ba ba sanarwa ba cigiya aka hana a takaice Allah Allah.
Na amma da wannan yake tambaya cewa kamar iya da na filfili da yake yi cikin dare ko kuma da lokacin da ya samu dama. ya ce wai surori wai kowace sai ya mata eh, bismillah ko ko ita in yi ɗaya shi kenan yawa ta inda wadata.
bismillah take ka'ida fatiha ce saura ba lazum a kanta idan an karanta ba laifi bane kai eh amma akan bismillah ne nan ya cewa fa iza qara'tum fatihatul kitab faqalu bismillah rahman fa inna ida ayati wannan ruwa ummu salama cewa nan salama ya ce idan za ku karanta fatiha ku karanta bismillah rahman rahim domin ɗaya ce cikin ayoyin fatiha sai zaka ga kamar kira ta wasu safu zaka ansa bismillah rahman rahim sai aya guda tana cikin aya guda cikin sabar misali ayoyi bakwai a fatiha bismillah ɗaya cikin kina karanta karanta ta amma sura wannan ba lazumci ba wajibcin karanta ta wallahu a'lam
to mala wannan yake tambayar cewa wai eh, ya ake wankan janaba
ka je makaranta illa a takaice wankan jarma ko yan uwa a samu ruwa mai sunan ruwa a sahani ko a daro ko a famfo na tsuguni ko na zamane ga abin da ake so kurin ayi za a kudurta niyya ta wankan ba wani karatu wankan janaba kurin za ka yi kudurta niyya na wankan janaba shi kuma janaba da masu matsayin shi amma wajibi ne wannan kudin niyya za ka sa a ranka ba wani karatu daban za ka mata illa kawai karatun koyon shi kuma wankan yan wankan janaba ko haila ba su da wani karatu da ake karantawa yanzu a wankan janaba babu kama wani baka wahala kama wani baka wahala karatu wankan janaba illa karatun koyon ta wankan janaba kurin practice ce aiki ne idan ka zo aka yi bismillah ka wanke hannunka bakin wuyan hannu ko ki wanke hannu bakin wuyan hannu namiji mace duk ɗaya ne an aka wanke hannu bakin wuyan hannu za a ɗauko ruwa a wanke al'aura gaba ɗaya ka samta gaba ɗaya kuma don gudun fat- matsala ta taɓa al'aura sai a wanke tun daga cibiya har zuwa gwiwa ko ina a wanke na ba ya dawo ba ta shi a cikin wanka ake an aka wanke wannan al'aura ka- cinya zuwa gwiwa ko ina aka wanke gaba da fura fura aka wanke shi ke ya zo a yi arwalla kamar ta yau da kullum ta sallah idan aka yi arwallar sallah gaba ɗaya shi kenan sai a ɗauko ruwa a zuba a ka a wanke kai su uku da kyau an kwanya kai su uku da kyau kurin sai a ɗauko ruwa ya a wanke kuma ya a yi ƙasa wuya zuwa ɓangaren dama ko ina a wanke har ƙasan ko ina ɓangaren hagun a wanke ko ina har ƙasa inda aka wanke a rula da hargo ba sai sake wanke shi ba wannan shine kuma aka ƙare haka kurin wankan jana ba ya ƙare ba ma saka sabon a ba kullum ya wuce masallacin kuma a je a yi sallah kurin ko a shiga ɗaki a yi sallah amma mata ne ba mu ƙanan sabon a wannan shine wankan jana ba a taƙaice kenan sauran bayani a je makaranta kuma a ƙara karatu na'am sai wani ke tambaya cewa kamar ya yi alwala ya yi rakata alfajir bayan haka kuma sai alwala ta warware da ya je sake in zai sallah asuba kuma ya sake wata rakata alfajir a tun da ya rika talfajar arwala ta warware sai ya je kuma ya sake sabuwar arwala ko yanzu ya ci gaba ya yi sallah ta asuba shi kenan ya sauke abin da ya gana farilla
haka ma wata nafila in iya yi in yi yawan in zai yi wata shige dukkan nafila da ko ta sallah amma kai sallama sallah ta ƙare nan sallah sun iya cewa eh, maganar sallah ce at-takbir tahrimu at-takbir tahlilu at-taslim dukkan sallah shiga kab- kabbara ta harama ita ce ta saka cikin hurumin sallah yin assalamu alaikum ya hudda ka daga cikin sallah ta ƙare hidai wata daban kenan in kuwa misali kana tahiya kana tahiya ka yanka ida kai tusa ko saurare shi ke nan sai sabo sallah wannan ta ƙare Eh,
mala wannan tambaya yake yi wai iya su iya so a ma masu hirar banza a masallaci gargadi
shi yan uwa magana hira ko ina ta banza ba ta kyau illa a masallaci abin ya haɗari duk da akwai ruwaya wadda ba ta da inganci ba ta da tushe ta maganar maganar duniya a masallaci in kai zaɓa ta maka aikin shekara arba'in to hadisin da ke ba ma da ifi ba hadisin da ke bai asali bai tushe amma akwai ruwa tabbatatta wadda an mazana sana yake zargin yin mai da masallaci matsi ga wurin hira wata ruwa iya cewa cikin sassa na albani kan ruwa iya magana cewa zamani ƙarshen zamani za a samu su mutane za a gansu a masallaci sanyin gungu-gungu kurin hira su kurin hira duniya ce manzana ce kakka zamana da su allah bai bukatar su shine hadarin mai da masallaci matsi ga wurin hira ta banza
to wannan cewa yake wai ina matsayin wanda yake so ya ga rayuwar wani ta kaskance ta kaskanta wannan kuma kuma baya san shi wannan kuma mugun hali ne shi aka ce hasara shi aka ce mugun hali shi ne wannan Allah kiyaye shi Allah kiyaye a cikin mugun hali annabi sai ya ce ɗayan ku bai zama mumuni la yamin ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi nan zan san yake cewa dayan ku bai zama mai imanin kirki sai ya so ma dan uwan shi abin da ke so ma kanshi sai wani shi zaka so ma dan uwanka mu kai ka so wanzu ka kaskance wannan abin zaka kuma kanka zai kare kuma eh na'am malam wannan yake tambaya cewa kamar mutum ne barci ya kwashe shi sallah asuba bai bai bai shafa'i da wutri kuma ga raka'atul fajr bai yi ba ga sallah asuba wai da ya halka ana za a tada sallah wai ya ne zai wannan iya iya zuwa sallar asuba bayan an kare sai ya rikatar fatar kadai shikenan ba shafa'i da wutri lokaci eh ba a yi shi ba ran ta wuce lokacin wanda ko ya ya rushi kaga lokacin mai nisa lokaci ya dala kai mashirin sai insha Allah Allahumma salli ala hayyin sai kenan kare goma insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته